إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka mustalahul hadis na al'allama sheikh al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna sha biyar ga watan jimada al'akhira hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku a sati da ya gabata muna kan gaba ta kitabatul hadith mun ɗauki tarifinta mun ɗauki hukuncinta sifatuha a cikin sifatu kitabatul alhadith muke malam ya ambata tana da sifa guda biyu wajiba da mustahsana mun ɗauki ma'anar wajiba muna cikin almustahsana kuma malam ya ambaci dokokin da ya kamata mai rubuta hadisi ya kiyaye ƙa'idodi wanda ya zamanto haka aka so mutum ya rubuta misali a duk lokacin da ya ambaci suna allah maɗaukaki to ya ce azza wa jalla misali ya ce ta'ala allahu ta'ala ko kala allahu ta'ala ko kala allahu azza wa jalla ko subhanahu idan ya ambaci sunan manzala sallallahu alaihi wasallama ko kamannin shi ya mai salati ya ce sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wasalam kuma kai ya yi rams kai ya yi alama ya rubuta a rubuce sannan kuma malam ya yi bayanin cewa idan ya huce ga sunan sahabi ya yi taraddi a kansu idan ya ambaci sahabi ya ce radiyallahu anhum au anhu idan shi ɗaya ne in jama'a ne ce radiyallahu anhum in kuma mace ce ce radiyallahu anha in mata ne ce radiyallahu anhunna قال ولا يخفى أحدا لا لا يخص أحدا من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعار الله كما ذكره كلما ذكره كما يفعل الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله عند ذكره في قولهم عند ذكره عليه السلام أو كرم الله وجهه ما ليش كي متن كيف أن تشون صحابي دك تكن صحابة مزالة صلى الله عليه وسلم دا أنبتو كو دا الدعاء wanda ya zamanto nashi ne kadai bayyawa wani sai shi ya sanya kuma wata alama ce shi'ar nashi ne kamar yadda rafida shi'a gulatu shi'a rafida ithna ashariya suke yi akan ali bin abi talib radiyallahu anhu lokacin da suke cewa duk lokacin da suka ambace shi kadai za ce alaihi salam ko kuma au karrama Allah wajaha Allah madaukaki ya karrama fuskar shi ibn muhammad bin kathir rahimahullah yake cewa fa inna hadha min babi ta'zimi wat takrim فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عند عثمان أولى بذلك منه شنيك تشوى من يمن ينسها بيقو دابيو أبو بكر دا عمر sannan da amirul mu'minin Uthman su ne mafi cancanta a faɗi wannan da su to amma kuma ba sa faɗi fa amma ina dafa salata ila salami inda zikri ali radiyallahu anhu duna ghairihi fa huwa mamnu misali mutum ya raba salati ya zuwa sallama ga lokacin da ya ambaci ali radiyallahu anhu to wannan kwata-kwata abu ne wanda an hana shi misali ya ce alaihi salatu wassalam domin wannan take ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la siyama idza takhadahu shi'aran musamman ma kuma in ya dauki wannan wata alama ce tashi la yuhillu bihi wanda baya barinta fatarkuhu hinaidhin muta'ayyan kenan wannan barin wannan to ya tabbat ya kasance tilas ne qala ibn al-qayyim fi kitabi jalal afham jalal afham imam ibn al-qayyim rahimahullah ya ambata a cikin littafin shi jalal afham wa idha marra bi dhikri tabi'in faman ba'dahu mimman yastahiquna ad-du'a kataba rahimahullah idan ya ambaci tabi'i da wanda suka zo bayansu kuma bayansu na malamai wanda sun cancanci a musu addu'a sai rubuta rahimahullah Allah ya rahamce shi abu na gaba an yushira ila nassil hadith bima ya tamayyazu bihi fa yaj'aluhu baina qausaini yayi nuni da nassin hadithi da abin da ya sha bamban da shi gane ko sai ya sanya tsakanin baka biyu au murabba'ai ne ko kuma ya sanya shi a tsakanin wannan alama ga tana ita sai ta zamanto tana da tsawo kuma ta yi wani lauje daga sama sabanin wancan wanda ya kwari au da'iratai ne ko kuma ya sanya shi tsakanin kurtu au nahwahu ko kuma makamantan shi zalika ya sanya shi cikin kuri أو نحوه كوكما مكما ذلك لئلا يختلط بغيره فيشتبه domin kai cuɗanyu da wani shi hadisi kai cuɗanyu da wannan kalma ko jumla kuma abin sai ya zamanto ya rikita ga mutane galiban wannan sai ya zamanto sababi ne na samun idiraji cikin hadisi ko abin da ya kama da haka to amma da ka sanya an san ba ba lafazin ba nassin hadisin bane ba in ma nassun hadisi ne ba cikin wannan ruwaya ba ya zo a cikin wata ruwaya galiban malamai suna wannan suna sanya wannan alama akan babi na tafsirin tafsirin lafazi azala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma rawi sai ya baina kausain ya sanya ko kuma wanda ya walla littafi sai sun ya baina kausain kuma ya yi fassara wannan kalma ko kuma ya zamanto ta zo a cikin wata ruwaya ba wannan ba abu na gaba an yura'i alqawa'ida almuttaba'ata fi islahil khata'i ya kiyaye bin ka'idodi ya kula da bin ka'idodi wanda ake bi a cikin gyara abin da ya zama to kuskure ne fasakitu yalhaquhu fi ahadil janibain kenan abin da ya zamanto ya saraya na nasi to sai ya raba shi sai ya gama shi ya raba shi a cikin gehe bangare guda biyu ko na dama ko na hagu au fauku ko kuma sama au taht ko kuma kasan safaha shi yasa aka yi safaha ba a cika ta sama da rubutu haka kasa da rubutu da gehenta ana barin hawashi shine ake cewa hashiya hawashi to saboda irin wannan abu idan za a yi wani taliki ko an bar wani nasi sai a rubuta shi ta bangare ko gehe na dama ko na hagu ko kuma sama ko na ƙasa nam qala fa yaj'aluhu bi nam aw fawq aw tahta mushiran ila makanin bima yu'ayyinu makanihi bima yu'ayyinu sai nuni ya zuwa wurin da inda take kuma da abin da zai tabbatar da nan ne ila makanihi bima yu'inuhu yu'ayyinuhu yanda zai nuna wurin cewa ga wurin da wannan kalma ta ta sarayinci wa za'idu yashtubu alaihi min awwali kalimatin min shi kuma abin da ya dadu na kalma sai ya sai ya sa layi a kan shi ya goge shi daga farkon kalmar shi min awwali kalimatin min ila ilal akhirati bi khattin sai ja layi akan abin da ya dadu na bi khattin wahid sai dai kuma kai yayi ta kurtu a ƙasa a sai ja kan wannan kalma ko da tun daga farkon kalma har zuwa ƙarshen kalma sai ja layi akan abin da ya dadu li'alla yantamis ma tahtahu domin kai idan yayi ta kurtu yayi ta kurtu la'alla sai ya kwatse ya game da abin da yake bayan shi abin da yake ƙasa da shi fa ya alal ƙari sai zamanto wannan cakulewa ya ɓoyi ga wanda yake karanta nassi bai san abin da aka rubuta ba wa idza kana za'idu kathiran kataba qabla awwali kalimatin minhu la idan kuma abin da aka dada nassi ne mai tsawo to sai ya baina qausaini sai ya sa la wa ba'da akhiri kalimatin minhu ila kuma ƙarshen kalma ta abin da aka dada sai baina qausaini ya sa cikin tsakanin baka biyu sai ya sanya ya zuwa nan ila hannan kenan banda wannan hazuwa na mun gane ko turfa'ani kalilan an mustawal satr kuma sai a ɗan ɗaga wannan la da ila a ɗan saman satari na rubutu ba kan rubutun ba kenan sai ɗan sama daga kalmar inda aka dada sai sa ya bena kausaini la har zuwa inda ya zamanto an dada ta wa idza kanat ziyadatu bi tikrarin bi tikrari kalimatin shatabat al akhira shutibat al akhiratu minha idan kuma dadin wannan ya zamanto na konkoma kalma ne to sai a goge ta ƙarshen misali min min ya zo daga min ko an an ko ƙala ƙala ta zo to zu sai a goge ƙala ta biyu illa an ya kuna laha silatun bima ba'daha sai dai in abin da yake gabanta suna da alaƙa da ita fa yushtabul ula to sai a shahi ta farko mun gane ko kenan idan misali kalmar da aka kwankoma ta in tana da alaƙa da abin da kai tsaye tana da alaƙa da abin da ke gabanta to sai a shahe ta farkon in kuma ba ta da alaka kalma ce mai tsayuwa da da mai tsayawa da tsayuwar kanta sai a shahe ta biyu misal an yukarrir kalimata abdu fi abdullah misali a a kwankoma kalma ta abd a cikin suna a cikin abdullahi ya ce abdu abdullah misali aw imri'in fi imri'in mu'min ko kuma misali a karrara kalma a kwankoma kalma imri'in a cikin imri'in mu'min fi imri'in mu'min misali ya ce imri'in mu'min fa yushtabul ula to anan sai a shahi ta farko domin idafa ce mun gane ko ta kuma idafa an karaba ta abin ba zai bada ma'ana sosai ba idan sai a shahi ta farko sai a bar wadda take da alaka da mu'min ke abu na hudu Allah ya fassila baina kalimataini fi satraini illa idha kana alfaslu bainahuma yuhimu ma'ana fasidan kuma kai ya hada kai ya raba tsakanin kalma guda biyu da satari misali ya rubuta nassi ƙarshen kalma hallo sai sabko ya sake rubuta wata kalma mun gane ko yanzu ya raba ya raba kamar nassin guda biyu wannan fakara ce wanda take da ma'ana kuma ya ɗauki kamar in ya sabko ƙasa kamar ya saba hallo ya ɗauki wani salo na sabon magana na ta sabuwar magana to kai yayi haka nan kalimatani fi satrain illa idza kana al-faslu bainahuma yuhimu ma'ana idan ya zamanto idan aka raba to zai ba da ma'ana mummunan ma'ana misal mala ya kawo misali misali kala ali radiyallahu anhu bashir nam kala ali bin abi talib kala ali radiyallahu anhu bashir katila katila bin safiya yani azad bin al-awam fada Ali radiyallahu anhu da ya ce kawa wanda ya kashe wannan ɗan Safiya al-Bushara bin Nari da wuta. Mun gane ko? Ayyanihin nan Zubair bin al-Awam. Fala ya sha'al Bashir qatila fi satrin wa bin Safiya fi nari fi satrin akhar. Mun gane ko? Kenan kai ya rubuta misali ya ce bashir qatil binar fala yaj'al bashir qatil fi satr kai ya rubuta bashir bashir qatil a satari a layi daban kuma ya sabko ya sa wabni safiya finnar ya sanya ibnu safiya finnar fi satarin akhir ya sabko shi ya sanya shi a cikin layi daban saboda anan kwata-kwata ma'anan ta canza mun gane ko zai ba da mummunan ma'ana idan ya ce ibnu safiya finnar subhanallah ya ce zubair ibn al-awam a wuta mun gane ko can kuma bashir katil ya ce kawa wanda yi kisa al-bushara mun gane ko kenan sai zamanto abin ta farko hallo mummunan ma'ana ce misali in kisa ba na gaskiya ba ne ba in kisan gilla ne ba na hukumci ba ba na haddi ba hallo kuma satari na biyu hallo zai ba da mummunan ma'ana domin ya sanya an za a fahimci cewa zubair bin awam radiyallahu anhu dan wuta ne iya cikin wuta to sai sa wajen rubutu dole mai rubuta hadisi zai kiyaye irin wannan salo kenan duk kalmar da take da alaka da wata wadda idan aka raba ta da ilwarta ko jumla idan aka raba ta da ilwarta za ta ba da mummunan ma'ana to wannan bai dace ba mai rubutu haramun ne mai rubutu ya rubuta haka an ya tajannaba ramza illa fi ma kana mashhuran bain al muhaddithin kuma mai rubuta hadisi yayi kokarin gushe ramz kamar ishara wani alama da zai sanya sai dai kawai cikin abin da ya zamanto ya shahara wajen malaman hadisi wa minhu sana da suke rams idan muka ga farkon isnadi ko sanadi ko kuma tsatsakin sanadi muka ga sana malaman hadisi suna nihin haddasana kenan ikhtisari ne haddasana akhbarana ko disna hallo ma'anar shi haddathana yarmuzu biha an haddathana wa ƙuri'a haddathana mun gane ko ana au arna au abna yarmuzuna biha an akhbarana wa qara'a akhbarana mun gane ko wa taqra akhbarana kenan kai in za in kaga ana ko kuma arna ko kuma abna malaman hadisi suna rubuta wannan da rams kai in ka tashi karanta baka ce ana sai ka ce akhbarana domin rams ne na akhbarana haka shi ma sana kai in za ka karanta sai ka ce haddasana ba haddasana ba idan ka ce haddasana mu muka yi zance amma ka ce haddasana wani ne ya zantar da mu qaf yarmuzuna biha an qala qaf nam in ka ce haddasana wani ne ya zantar da mu bitashdid na manzo misali sahabi ne kuma zala sallallahu alaihi wasallama ko wani ne ya zantar da mu amma in ka ce حدثنا حدثنا نعم حدثنا شي zantar da mu bambancin su shine in ka ce in kai karhi wani ne zantar da mu amma baka bai haddathana haddathana to kuma mu ne muka zantar muka zantar da wani na'am قاف shi kuma yarmuzuna biha an qala haddathna bambancin wancan sa wancan maftuha ne haddathana mun gane ko haddathna shi kuma wannan sa za ka mai sukuni ne shi ne bambancin ina wancan shi zantar da mu nan kuma mu ne muka zantar da wani haddathna na'am قاف يرمزون بها أن قال وتقرأ كيكم ذاك كرنتا قال بكاتي بقاف والأكثر حذف حذف قال قال بدون رمز لكن ينطق بها inda alqira'a mafi yawanci ana shahi qaf kin wannan amma kuma duk da haka nan ana karanta wajen eh, karantawa ana cewa qala مثاله مثال ش- قول البخاري فدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الرزاق قال يزيد حدثني مطرف مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر كل ميسر لما خلق له imam al-bukhari da ya ce haddasana abu ma'mar shi kuma abu ma'mar ya ce haddasana abdul alwaris qala yazid sai yazid ya ce haddasani mutarrif bin abdullahi an imran qala sai ya ce qultu sai na ce ya rasulullah fima ya'malu al-amilun to dan me masu aiki suke yin aiki in kowa Allah madaukaki ya hore mushi wanda ya horewa shiga aljanna ya hore mushi wanda ya hore ya shiga wuta ya hore mushi dan me za mu yi aiki idan mu bari da abinda Allah madaukaki ya kaddara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun muyassarun lima khuliqa la i'malu cikin hadisin da yace i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la ku yi aiki kuma kowanne Allah madaukaki ya sauƙaƙe mushi aikin da zai shiga da zai shigar da shi aljanna ko wuta shi a wurin shi baya da wuya wanda Allah madaukake kaddara da ilimin shi da sanin tabi'ar da ya halitta zai shiga aljanna sai ba shi sai ya sanya mashi dukkan aiki na shiga aljanna baya ganin wahalar shi. tashi da asuba cikin sanyi ɗaukaka jihadi saboda ɗaukakar da addini hudda kuɗi saboda ɗaukar haɓakar da addini taimakawa wanda ake bukata a taimaka musu duka wannan baya ba shi wahala amma wanda shi kuma saboda dalilin Allah maɗaukaki ya san tabi'ar wanda ya halitta mai taurin kai ne ba zai bi ba Allah sai ya sauƙaƙa mashi hanya ta aiki ta ashiraranci duk inda ya zamanto ta'addanci ne ga Allah ko ga shari'a shi zaka ga shi a wannan yake a wuri ne abu ne mai sauƙi a wurin shi ya ga dama ya yi dogon bulaguro bal ma ya hudda kuɗi ya shiga jirage ya je inda za a yi fasikanci ko inda za a saba wa Allah maɗaukaki wannan baya ganin gajiya akan wannan قال فقد حذفت قال بين الرواة أن شاهي قال سكان الرواة كنا لكن ينطق بها عند القراءة سيدي أنا كرنتا لوكتين دا أكي أنا فدي تشيدي إتا لوكتين دا أكي كرنتا فيقال في المثال قال قال البخاري حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عبد الرزاق قال قال يزيد من غانيكو شيكما قال البخاري بأتشيبا ساكتي كوي حدثنا حاء يرمزون بها للتحول من إسناد إلى آخر المحدث سنا رمز سنا سا علامة دا حاء سنا نهن دقو wani isnadi aka juya ya zuwa wani isnadi aka cira ta zuwa wani isnadi daban kenan rawi iya so ya kutumta isnadin wannan hadisi ba ɗaya ba ne ya kawo wani isnadi sai yi ramz ha halo ya ce haddasana fulan haddasana fulan kinan ba wannan isnadin bane wani isnadi ne daban idza kana lil hadith aksar min isnadin idan ya zamanto hadisin wannan da ya ruwaito iya da isnadai hiya da daya sawa'un kana tahawulu inda akhir al isnad aw fi athna'i wannan canza isnadi ya kasance ne a farkon isnadi ko kuma a tsatsakin shi ne وينطق بها على صورتها فيقال حاء كنا أنهم يندتك هكذا أكرنت بأتي تحويل بأتي بتحول الإسناد سأتي حاء مثال التحول عند آخر الإسناد مثال آه، جويا إسنادي تنزى إسنادي قول البخاري البخاري فدا إمام البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن عل- علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أنا أولا إسنادي مثال التحويل في أثناء كنا نم فرقون فرقون إسنادي ينسى تحويل bayan ya koro abin da imam bukhari ya faɗi har zuwa suhaib daga anas dan malik daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ha wa haddathana adam kenan imam bukhari iya da isnadi guda biyu daga yaqub bin ibrahim sannan kuma daga adam kenan daga farkon isnadin kuma muka samu bambancin halar sauran ruwa cikin can daga Ibrahim shi kuma yace Ibn Ulayya shi kuma yace Shu'ba dan daga Katada har yanzu ba a gamu ba sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga Anas zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawl muslim misali na tahawuli at-tahawul fi athna'i misali canza isnadi ko barin isnadi zuwa wani a tsatsakin isnadin qaulu muslim fada imamu muslim rahimahullah da yace haddathana qutaybata haddathana qutaybatu bin sa'id qala haddathana laythu ha wa haddathana muhammad bin ram rum حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته نم يسا أكسى راع صدق اسمه منقوص كو راعي أصلا شراعي إن تنوين يزو سي أشاهي حرف إلا ياي تكرشي shi yasa aka ce ra'in in ba haka ba ra'iyatun in za a bari ko ra'iyun to sai dai ba a yi ba in za a yi tanwini sai a shahinun na'am ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in ala مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هنا وانا حديثي من قد سوى دا إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي حدثنا ليث ليث سيتي حاء وحدثنا محمد بن ربي رمح حدثنا الليث من قانيكو أنا شاي دقا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث نان كما دغ محمد بن رم قال حدثنا ليث kenan malami guda biyu gare shi a wannan daga kuma sai ya ci gaba sauran isnadin daga nafi kowanne su biyu da sa'id kutaiba dan sa'id da nafi kutaiba dan sa'id da muhammad bin rum kowanne daga cikinsu su ya rawaito hadisu nan daga laifi ne an nafi an ibn umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam sai an baci wannan hadisi ina ga kuma lokaci yayi halin abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk lokaci ya ja da da 20